رمضان ذكرت الهدى الخبيث من مدارة الجاهلية ونال الرؤية فقد المولى تعالى للشيخ محمد التجاهي رضي الله تعالى عنه والذي كان بيروت كشف كاتب المدينة على شكره جابوره إمام علي محمد صلى الله عليه وسلم الجليل رضي الله تعالى عنه أين شفت ما يقرأتون سبيل يوم أكبر كلهم ولا نريد شكر العيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إذننا بهذا المقر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باين الله مسوى الله مسوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na littafin shifa a bitarihi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallama a cikin bayani akan ayan nan dai a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mamuda bayan ma'anona mabambanta waɗanda suka gabata a jiya wanda kowace daga cikin waɗannan ma'ani ishara take zuwa da girman martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan al-maqamul mahmud wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa manzon Allah alkawalin sa ran tashi alkiyama wa an abi hurairah radiyallahu an an karbi hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr Allah kara masa yadda kala ya ce wata rana ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Abu Huraira qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan yana nuna irin baskin manzon Allah da sahabbansa saboda sahabbai suna da dama har su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan menene damuwoyinsu na addini da kuma damuwoyinsu ma ta rayuwa ma sahabbai suna tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman abubuwan da basu san shi ba shi yasa Abu Huraira yace wata rana sai na ce ya ma'aikin Allah ma za warada alayka fi shafa'a ya rasulullah me ya zo maka me ya gangaro maka fi shafa'a a cikin ceton nan wanda Allah ya maka alƙawarin nan da kuma ceton nan da kake nanata mana nan kuma me yazo maka kuma akan dai ayan nan dai na asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda me yazo maka fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace yana mai ba da amsa ga Abu Huraira da ya tambaye shi sai annabi yace shafa'ati liman shahida an la ilaha illallah mukhlisan yusaddiqu lisanahu qalbuhu shafa'ati ceto na ni annabi Muhammadu ba keɓantacciyar ceto ba ne, gamammiyar ceto ne. Domin ceto na ya tabbata liman shaida Allah ilaha illallah ga dukkan mutumin da ya shaida babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaske sai dai Allah tabaraka wa ta'ala bayan da ya wannan shaidan mukhlisan yana mai tsarkake ma'ana zuciyarsa ga barin shirka ga barin riya ga barin kokanto an gane ya tsarkake cewa babu abin bautawa din da gaske a zuciyarsa in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba ya tsarkake zuciyarsa da ceto da ya tabbata gare shi kuma lokacin da yayi wannan shaidawan sai kuma yusaddiqu lisanahu qalbuhu qalbuhu zuciyarsa yusaddiqu lisanahu yana gar yana gaskanta harshensa in ka ga dama kana iya fassara da yusaddiqu lisanuhu qalbahu sai zamanto harshensa yana gaskanta zuciyarsa malamai sun ce duk mutumin da ya shaida Allah ilaha illallah kuma khalisan mukhlisan yana mai tsarkakewa da gaske ba tilasta shi aka yi ba kuma ba ya faɗa da sauran munafinci a zuciyarsa ba kuma ba ya faɗa ba akwai riya a cikin zuciyarsa ba ba ya faɗa akwai kokanto a cikin zuciyarsa ba in dai ya faɗa yana mai gaskanta abin da ya faɗa da harshensa da zuciyarsa. Mana da zuciyar da harshen sun gaskanta sun shaida da gaske Allah ilaha illallah manzo Allah yace zai shiga aljanna kuma sai na cece shi. Malamai da yana iska ce wannan maganar da annabi ya faɗa ba ya keɓanci al'ummar annabi kadai ba ne ma. A'a, ba ana nufin al'ummar annabi zalla ba ma. Ma'ana tun daga farkon al'umman da ya shaida Allah ilaha illallah, in da ya shaida Allah ilaha illallah, kuma sidikar min kalbihi da gaskiya daga zuciyarsa ba munafinci, sai ya samu tawaya a cikin ayyukansa, sai ya zama ayyukansa ba su rinjaya ba har ya shigar da shi gidan aljanna ba, annabi zai cece shi ran tashin kiyama saboda akwai la ilaha illallah a zuciyarsa. annabi sai ya cece shi wasu ka sha'a ba na nufin wannan al'umman kadai ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba saboda ceton manzo Allah ba ya keɓanci wannan al'umma ta annabi kadai ba ne a'a ceton manzon Allah tun daga farkon al'umma ne har ƙarshen al'umma fata gaba ɗaya ba wariya duk annabi zai cece su saboda girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan cewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafa'ati liman shahida Allah ilaha illallah bai ce kuma wa anna muhammadar rasulullah ba an gane kenan ko wannan wadatuwa ne da bangare daya da barin bangare daya an gane ai saboda an san cewa ba wanda zai shaida Allah ilaha illallah bai shaida anna muhammadan rasulullah ba ya zamanto shaidarsa ta tabbata ba sai wanda ya shaida Allah ila illallah wa anna Muhammadan Rasulullah kaga wannan ma yana nuna gamewar matsayi na manzon Allah gamewar matsayin annabi ne ba wai al'ummarsa kadai ba kowace al'umma sai annabi ya shiga cikin ta kuma sai ya ce shi la ilaha illallah saboda girma ta sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa an ummi habiba an karba daga sayyida ummu habiba ɗaya ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce ake kiranta ramlatu ko kuma hindu a wata ruwaya dai wannan mata ɗaya ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qalat ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce uritu ma talqa ummati min ba'di wa sabka ba'da دماء بعد وسبق لهم من الله ما سبق للأمم قبلهم فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل من ذا الله صلى الله عليه وسلم أريد أن نونا مني لي من الله أن نونا مني ناغني أبيني أن نونا مني ta hanyar ilhama an nuna mini ta hanyar kashafi an nuna mini ta hanyoyi dai mabambanta amma dai ni annabi an nuna mini me aka nuna mini ma talqa ummati min ba'di abinda al'umma ta za su game da shi bayana bayan ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kaura zuwa ga ar-rafiqul a'la an gane ai to al'umma ta za su gamu da wasu abubuwa baki wanda ba wanda ya karantar da su wannan in ba iblisu ba shi ya karantar da su dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai man ya ish minkum ba'di fa sayra man ya ish minkum ba'di fa sayra ikhtilafan kaseeran min ba'di man ya ish minkum fa sayra ikhtilafan kaseeran min ba'di dama duk wanda ya rayu rayuwa mai tsawo a cikin ku bayan ni manzon Allah na faku zai ga sabanin abubuwa da yawa za ga sabani mabambanta akwai abubuwa da yawa wanda in annabin al'umma na cikin su ba zai faru ba ba zai faru ba saboda me suna da garkuwa wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim akwai abin da baya faruwa in akwai annabi a cikin al'umma Allah ba zai yarda ya faru ba saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to abubuwa da yawa za su iya faruwa za su iya faruwa hatta abin da baka yi tsammani ba ma zai iya faruwa wasu ana nuna musu abin da za su nemi sauki sai su nemi sauki abin da za su iya canzawa sai su canza din ma gaba daya abin da za su iya ɗauke shi ma gaba daya sai su roƙi Allah ma ya ɗauke faruwan ma abin ma gaba ɗaya ya danganta da yanayin girman wannan bawan Allah ɗin. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan abin da zai faru na alkhairi da abin da zai faru ba na alkhairi ba an nuna wa manzon Allah faruwansa a tsayuwa ɗaya abin da zai faru da abin da ba zai faru ba ila qiyamis sa'a a tsayuwa ɗaya duka aka nuna wa manzon Allah dukkan wani matsala da zai faru bayan kokowar manzon Allah sai da annabi ya faɗe shi annabi bai shiru ba babu abin da yake faruwa a yanzu a doron ƙasa na tashin hankali da fitina wanda manzon Allah bai ba da labarin faruwarsa ba duka annabi ya ba da labari maza sunan yanzu suna faruwa wadaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an nuna mini abinda al'umma ta za su gamu da shi bayana abubuwan suna da yawa wa sabka ba'da umjima abadin an nuna mini yadda zubarwan sashin su zai zamanto ga jine ne na sashi bayan bani wasu za su zamanto suna zubar da jinainai na sashi bayan ni manzon Allah ba na sai sa ajin ban kwana manzon Allah ya yi kashe ni la tarji'u baji kuffaran kar ku koma bayana kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku ya zamanto yana dukan wuyan sashi sauki wannan annabi ya san bayan in ba shi za a samu wani bangare a cikin musulmai wanda za su rika saran wuyan musulmi dan uwansa mutum ya yi alola ya yi sallah amma bai sha ba za a ce masa mushriki annabi ya san ya yi wannan mutum ya yi alola ya yi sallah ya yi azumi ya ajiye qur'ani amma za a ce masa kafiri annabi ya san za a yi wannan mutum ya yi alola ya yi sallah ya ajiye qur'ani ya ma rubuta alqur'ani yana aiki da sunnar manzon Allah amma za a ce masa ɗan bid'a annabi ya san duk sa'ayi wannan abubuwan duka kuma duk ya faɗa an gane ko annabi duk ya san wannan annabi yake bayan bani za a yi waɗansu mutane wanda su ba su da aiki sai yaƙar musulmai ƴan uwansu musulmai za su yi ta yaƙa su yi ta kajirta su su yi ta yaƙansu amma kuma abin mamaki za su kyale masu bautan gumaka su zauna lafiya lau. Mai bautan gunki mai zuwa coci yana aleluya wannan bai su da matsala da shi wannan ba komai ya zauna lafiya lau. Amma mai shiga masallaci ya la ilaha illallah ya shiga uku. Za su kamirta su, za su tsine musu, za su shirkanta su, za su bid'anta su in sun samu daman yakan su ma wallahi sai sun yake su. Annabi duk ya faɗi waɗannan abubuwan duka. annabi ya faɗa cewa bayan ba ni za a yi zamanin da mutum zai kama kashe mutum mutum ne zai kama yaƙan mutum ya kashe shi abin mamaki shi ne kisan fa bai san meye dalilin da yasa yake kashe wannan ba shi ma wanda ake kashewan bai san meye dalilin da yasa ake kashe shi ba shi ma bai sani ba da Allah wannan ba shi ne abin da ke faruwa a ƙasar nan bayan sunna mutane za su fada ma ƙauye su fara kashe mutane in ka tambaye su dalili wa'annan mutanen me suka yi da za su iya amsawa ba su zage su ba ba su tare musu komai ba ba su tsere musu komai ba su hana su komai ba su ba su san hawa ba su ba san sauka ba su ba 'yan siyasa ba su ba gwamnatoci ba mutane ne 'yan ƙauye daga su sai manomansu sai kunciwansu suna zaman zaman su aka kawai cikin dare ko da rana ko da safe ta afta musu kawai a kama harbi a kama kisa a kama kamawa su ba masu kisan nan ba in ka tambaye su meye dalili ba su sani ba wa'inda kuma ake musu wannan gana azaban su ma in an tambaye su a lahira wai kai me kai aka kaje ka zo lahira to wallahi ma ban sani ba kaga mai kisa bai san meye dalili kisan ba wanda ake kashe ma bai san meye dalilin da ake kashe shi ba annabi ya ba da labarin wannan zamanin za a yi shi shine irin wannan zamanin da aka kasance a cikin sa mutane ba su ji ba ba su gani ba aka kawai a faɗa musu ko a makarantar boko ko a wani wuri daban ko a wani ƙauye ko a gun noma ko wasu wurare da makamantar irin wannan su ban san me dalili ba mutum ne talaka yana neman abin da zai ci ne fa babu ya zo gona yana noma an ɗauke shi an ce sai ya biya kuɗi shi mai ɗaukewa me dalili bai sani ba shi ko wanda aka ɗauke shi mai kai shi ma bai sani ba wannan duka alamomi ne na ƙarshen lokaci alamomi ne na ƙarshen lokaci saboda haka al'umma ta an nuna mini bayan bani tafiyar ta tafi sashe za su zamanto suna zubar da jinin sashe babu gaira ba dalili a zubar da jinin ɗan adam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa zubar da jinin mutum musulmi ƙwara ɗaya ya fi tsanani a wajen Allah akan kawar da sammai gaba ɗaya. An gane kenan ko? Mana gushewar sammai, tarwatsewar sammai, faɗowanta, rugujewanta ya fi sauƙi a wajen Allah kan zubar da jinin musulmi mumini ƙwara ɗaya kawai. Allah jine ne nawa ake zubarwa yanzu na musulmi da na muminai. wanda rushewar sama ta fi sauki akan haka amma ga shi nan kullum zubarwa ake yi ba gaira ba dalili yana daga cin abin da za a fara yin hukuncin tashin kiyama kan su jini wanda aka zubar ba tare da haƙƙi ba haka kawai an zubar da jinin mutum jini ya koma kamar manja a jarka balma ila ma jarkan mai ma a wani wuri ma ya fi mutunci ma kan jinin musulmi yanzu zubar da shi ake ba tare da damuwa ba annabi ya ce duka waɗannan abubuwa an nuna mini zai faru na gani wannan yana sake waiwayan mu zuwa ga wani gefe cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanar da manzon Allah gaibu abin da ke koye ni ban sani ba kai baka sani ba amma annabi ya sani an gane kenan ko saboda gaibi an gane kenan ko ya ji komai bayyana ma a wajen manzon Allah ai shi manzon Allah shine hakikanin gaibin ma an gane shi annabin ne ke koye ka gane shi shine rijima amma gaibin ne abinda zai faru an jima da gobe da jibi wannan menene shi duk a bara a wannan kujerar mu yi magana ko ba haka bane a ta abin da ke faruwa zamani yanzu nan in matanka tana da juna biyu kana so ka san me za a haifa ko ba haka bane sai a nuna maka ma dan ma ka gan shi ma kai uban da kai uwar za a iya nuna muku ma dan ku ga dan ku tun kafin ma a haife shi da Allah wannan zamanin ba a yin haka in kana so a baka date din aihuwa ma sai a baka date din ma aihuwa ka je ka shirya nan da watan kaza da kwana kaza matar kaza ta haihu kuma ga dan kalle shi da kyau namiji ne ko mace kaga wannan duk ba wani abu ne cikin wannan al'umma ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba maganan gaibu ba a'a gaibul gaibi ma da gaibul guyubi duka an sanar da manzon Allah akwai gaibin da ya kai manzon Allah kansa ai ba gaibin da ya kai manzon Allah kansa ya sa maulamu shehu ibrahim ya zo salati salatun ala ainil guyubi wa kaibiha ya manzo Allah ba shine ma hakikanin ma gaibun ma ma akwai wani gaibu da ya wuce manzo Allah ne ai babu ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba bayin Allah da dama a cikin sahabbai Allah ya nuna muku abubuwa da yawa kuma ya faru yadda aka nuna musu sai na bakar irin wannan ba adadi sai na umaru irin wannan ba adadi sai na usmanu irin wannan ba adadi balantana sai na ali shugaba sahabbai da yawa bayin Allah da yawa irin wannan babu adadi babu adadi an gane kenan ko yana faruwa har ma in abin ya gangaro ya gangaro ya gangaro sai ya gangaro irinka irinka irinka ma sai Allah aska ba kai ma ka faɗan to ta menene wadaka ba wani abu bane kowane abu a ajiye shi inda Allah ya ajiye shi a zauna lafiya lau a daina hargitsa abubuwa manzo Allah ce to an nuna min abin da al'umma ta za su haɗu da shi bayana da zubarwan sashin su ginainan sashi duka an nuna mun su gaba daya وسبق له من الله ما سبق للأمم قبلهم ما سبق abin da ya gabata lil'umman qablahum ga al'ummatan da suke gabaninsu wa sabaqa lahum min Allah ya gabata su ma ga wannan al'umman daga Allah al'ummatai da suka gabata a baya in suka aikata wani babban saɓon Allah Allah yana turo da hukuma da azaba daidai da abin da suka aikata ba a taga kafa ba a taga kafa su ma sai a sauka musu da hukuma in na halaka ne a halakar in na juya alƙaryar ne a taga a juya a kibe duk a taga a juya a kibe yadda haka wa tsare mutane annabi lutu da sauransu annabi ya ce duk abin da Allah ya rubuta na hukunci da sakamako akan al'umman da suka gabata ita ma wannan al'ummar ta ta gabata a kanta amma ba za a yi ba ya gabata din amma ba za a yi ba saboda wannan al'ummar al'umma ta ke manzo Allah duk abin da zai gabata gare su ya gabata gare su amma fa sa'altu Allah ni annabi Muhammadu na roki Allah tabaraka wa ta'ala an yukfini shafata yawmul qiyama annabi ba ni ceto ran tashi alqiyama fihim a cikin wannan al'umma din fa fa'ala kuma Allah ya aikata ya bani ya bani din ashe wannan ceton da annabi ya nema a bashi kuma aka bashi shine ne ma'anar asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan abin mamaki a wannan al'umma sai ka samu mutum ya tafkata asa da yawa amma da yake al'umma ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al'umma tana da wani irin bonus daga Allah tabaraka wa ta'ala ana jinkirta ma wannan al'umma kullum ana neman sa ya tuba hatta yi gargira har sai ya zo tab da mutuwa har minti ɗaya na ƙarshe da zai bar duniya wallahi ƙofar tuba abu da ta gare shi da kafin minti ɗaya ta tasirjin ɗin na ya gama bugawa ya tuba kuma taubatar nasuwan Allah zai kafi tuban shi kuma shiga gidan aljanna kaga nan a zahiri ana ganin mutumin banza ya mutu al'ali ko mutumin kirki ne mutu a wajen Allah wannan al'umma ce kadai Allah ya mata wannan gatar banda wannan al'umma babu wata al'umman da aka yarda mata da tuba a ƙarshen rayuwarta sai wannan al'ummar kadai shi yasa ahlus sunnati wal jama'a suke taka tsantsan an gane kenan ko akan sha'anin musulmi in mutum musulmi ya rasu tun da dai ƙarshen mintinsa na farko baka san me ya faru tsakaninsa da Allah ba an gane karatu ba baka san me ya faru ba ba mamaki Allah ya buɗe masa ƙofar sa'ada ya tuba a ƙarshen mintinsa na ƙarshen nan baka sani ba kuma Allah ya karɓi tubansa kana ganin ɓarawo ne ɗan fashi ne kaza ne kaza ne eh ɗin kaza ne amma kuma a ƙarshen lokaci Allah ya buɗe masa ƙofar tuba kuma ya tuba duk wa'ancan abubuwan da muka sani Allah ya shafe su yanzu ba su ɗin bane wa ya sani shi yasa ka'ida na ahlus sunnah wal jama'a an gane kenan ko la lil musii bil azabi yuqta'u la yuqta'u ba a yanke hukunci bil azabi da yin azaba lil musii ga misaban Allah an gane ai ko duk saƙon Allah mutum in dai a cikin wannan al'umma ce ta manzon Allah ka barta da al- ka bar shi da Allah kawai ka bar shi da Allah kawai ba a yanke hukunci kawai ka bar shi da Allah bawa ne na Allah ya rasu in sha'a gafara la wa in sha'a aqaba in Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma me ya masa azaba shi ya sa ma ko da ma mutum ba yana aikata kaba'iran ba amma baka ga ya tuba fa shi wa man yamut wa lam yatub min wizrihi fawud ila Allah jami'a amrihi wa man yamut duk wanda ya mutu wa lam yatub amma bai tuba ba min wizrihi daga zunubansa ba bai tuba ba sai ya mutu a haka dan ya mutu yana shan giya ila ma ranan da ma zai mutu ma ya shata bai fi awa ɗaya tsakaninsa da giya ba ya sha kaga wannan kaga za yi kamar mai tuwo ko to in ya mutu a hakan ma fa wudi ila Allah jami'a amrihi ka jingina duka lamarinsa gaba ɗaya zuwa ga Allah kai ba kai saka yanke masa hukunci da dan aljanna ba kai kuma ba kai saka yanke masa hukunci da dan wuta bane ka bashi a mashi'ar Allah yadda Allah ya ga dama shi ma na kirkin wa ya gaya maka shi ma wanda kake ganinsa na kirkin ne wa ya da masa ila akwai abin da yake tafkawa wanda Allah yana nan yana jiransa ya zo kusa ya kama shi da wannan abin baka sani ba ila duk kirkin nan da yake yi akwai wani abu da yake yi yake fusa ta Allah baka sani ba ko ta kin shi ma din bai sani ba an gane ko ta kin shi ma bai sani ba amma abin nan da yake yi yana fusa ta zatin Allah Allah baya so to sannan in yi aikata kyawawan ma Allah ya ce duk bana so ba duk ban karba ba sani Allah yana tilasta shi ya karbi hakin bawa ne ba a tilasta shi ba sai za bayan Allah annaba kullum in suka yi aiki kyakkyawa addu'a suke rabbana taqabbal minna Allah fa ka karba daga gare mu saboda bayo Allah dole sai ya karba magiya ake masa ya karba so da yawa zahiran ana iya ganin mutumin kirki gashi nan zahiran mutumin kirki ne amma mutumin banza ne a wajen Allah an gane kenan ko ba manzo Allah ya gaya mana ba ko ba haka bane bayin da Allah ya ji azabtar da shi a wajen za an gane kenan ko shi ne mutumin da tubabin sai zama tubabin irin na annabawa wa amalu amalul jabbarin amma kuma aikinsa aiki ne na masu taurin kai a doron kasa amma in ya fito ai kaga mumini kaga waliyin Allah akrama kallahu amma kuma nan ba aka ji aiki ba akwai ko mutumin da zaka ganshi kuma zahiran mutumin banza ne haka yake ganin sa an gane saboda sifar da ya bayyana wa mutane yana ya bayyana sifar shi ba mutumin kirki bane ko ba haka bane kuma al'alin siddiqi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shari'a za ka yi da waɗannan karatutuka wadda ka kowa a yi masa kyakkyawan zato bawan Allah a fashi da Allah abinda Allah ya yanke hukunci a kansa shine tabbatacce illa ana buƙatar kyakkyawan zato kyakkyawan zato saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala an gane sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bani ceto a cikin al'umma ta a cikin wannan al'umma ya kuma aikata haka dan saboda haka da yawan mutane a cikin wannan al'umma za gan su an gane ba masu aikata aikin kirki bane amma ceto ta manzon Allah zai cece su ran tashin kiyama su zaman ta kuma ɗan aljanna kuma wa qala huzaifa huzaifa ibn al-yaman ma abocin sirri na manzon Allah wannan sahabi Huzaifa malaman hadisi suna kansa sahibu sirrin Rasulullah mabocin sirrin manzon Allah yana daga cikin sahabin da annabi yake sirri da shi an gane yana da wani kungi an gane na listin mutane wanda sahabbai gaba daya ba mai wannan kundin in ba shi ba shi kadai yake da wannan kundin annabi ya keɓance shi da wannan kundin Hudaifa yana cewa ma zalan nasu ya tsaluna Rasulallah an alkhair mutane sahabbai ba su gushe ba suna tambayan annabi kan alkhairi ne amma ban da ni wa na af'alu an sharri ni tambayan annabi nake akan sharri wannan alkhairi da muka samu rasulanci alkhairi ne bayan shi ba akwai wani sharri annabi ce akwai sharri to bayan wannan sharrin fa akwai sharri kaza bayan wannan sharrin fa akwai sharri iri kaza wai kai me za kake tambaye manzo Allah kai sharora yace mazafatu an aqafi jin tsoro kan na afka ci sharri na fito cikin alkhairi kuma in fada ci sharri ina alkhairin kuma sai yasa nake tambayan manzo Allah ina rami yake ina rami yake ina rami yake tun zai damu da kan kwasta ina rami saboda kan na je na fada rami bayan ina tafiya kan kwasta da sau da haka malama hadisi suna ce ma abokin sirrin manzon Allah sannan dukkan munafukai na zamanin manzon Allah da na bayan zamanin manzala bayan kwatin manzala duka annabi ya labarta ma Huzaifa duk ya san su gaba daya ba wanda yake da kundin munafukai a hannunsa a cikin sabbai irin Huzaifa duk mutumin da ya kalle ce wannan munafiki ne har a wajen manzo Allah munafiki kuma har a wajen Allah ba munafiki ne tabbatacce ne ba saɓani so da yawa sai na umaru ya kankane ke kai uzaifa duban da kyau an yi ba na cikin wadanda na kuma da kai kai kai ba ba umaru aba umaru ai kai ba ka kusa da wannan tsarin rayuwa wannan kuma kun yi nesa saboda duk wanda ya buga masa tantifi ya tabbata ba mai gogewa kuma ba mai gogewa yana da girma shi wannan sahabi an gane huzaifa ma bacin sirrin manzo Allah to huzaifa ya ce يجمع الله الناس في صعيد واحد ranar tashin alkiyama Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe duka gaba ɗaya a cikin wuri guda ɗaya ba wuri biyu ba a wuri ɗaya za a ɗaya kuma wurin kuma flat cikin waje flat wajen flat ne an gane kenan ko domin kada wannan ya koya ma wannan kada wannan ya koya ma wannan wannan yana kan tudu kaga zai iya sha maka ce wani a wajen flat ne da dogo da gajere kowa za gan shi a fili fayau Allah zai tara mutane a cikin wuri kwara daya ran tashi alkiyama kenan ranan ta wannan kasan ma an canza ta yawma tubaddalul ardi ghayra al wannan kasan ma an nade ta an shirke da wata kasa ƙasar da za a sake shimfiɗa wannan ba ta da tudu ba ta da gangare an gane kenan ko a'a flat ƙasa ne gaba ɗaya level ɗin ɗaya ne gaba ɗaya ko ina a wannan ƙasan Allah zai tara mutane a cikinsa hatta yusmi'uhum da'i har Allah zai ji yadda mutanen wannan wurin adda'i mai kira mai kira in ya kira kowa ba zai ji ba wanda ba zai ji ba saboda mai ana wani wuri iri ɗaya kowa zai ji ba kaman duniya ba ne in aka yi kira kila wanda ke saman bere ya ji amma wanda ke underground zai ji haka shi ba lalle ya ji ba ko ba haka bane wanda ke gidansa ke kan tsauni da wanda kuma yake kuma gangare ko can kwai ba lalle ya ji ba to wannan wurin ba irin wannan bane flat din waje ne iskan iri ɗaya yanayin iri ɗaya komai ma iri ɗaya saboda haka kowa za a ji yadda shi ne kira zai ji wa yumtizahumul basaru sannan kuma gani zai zartar da kowa mana kowa yana nan a inda menene bai kuya ba bai kuya ba ba sako ba lungu balantana menene a ce kuma ba ganka ba a kowa yana nan inda yake ganin kowa kuma ubangijin halitta kowa yana kallonsa gaba daya tun daga farko har tsaye ba wanda ya kuyo Allah tabaraka wa ta'ala kowa gashi nan a daidai wannan lokacin mutanen kuma a lokacin da suke tsaye a wannan wurin abin mamaki hufatan za a tashi kowa ko takalmi babu dama ka zo duniya da takalmi ne dan uwa baka zo duniya da takalmi ba kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wadan alaina to zaka yadda ka zo duniyan nan haka za a sake tado da kai baka zo duniya da takalmi ba to daga ranar za a tashe ka ufatan marasa takalma abu na biyu uratan za a tashi kowa kuma tsarara dama ka zo duniya ba fain sai da ka zo ne sannan ka sa maka saboda haka a ranar ma kowa zai tashi ne tsarara zai tsaya ne tsarara yadda muka faɗa amma shagaltuwar wannan ranar ya fi ƙarfin mutum ya tuna da tsaraicinsa balle na wani li kulli mur'in minhum yawma idhin shanun yughri kowa abin da ke gabansa ya fi karfin abin da ke gaban wani sai kake kana tunawa da wani ne ma ga mutum kusa da kai amma kai baka gan shi ba ko nan duniya dala tashin an ta hanya faruwa yana faruwa ba a taga ma hannu amma baka gani ba a kwana ma kira amma baka ji ba so nawa balantana ran tashin alkiyama saboda haka za ta ci mutane makaraita ne ba ta baji bayan wannan kuma za a sake tafan mutane kuma ko kaciya babu kowa da lokacin za ta shi dama ka zo duniya ba kaciya ka zo duniya ba takalmi an gane ka zo duniya tsarara to haka za ka sake dawowa kuma yanzu kai ba yaro bane wancan lokacin kai jariri ne amma yanzu kai ba jariri bane amma kuma haka za ta sheka haka za ta sheka kowa ya halarci wannan wurin ba wanda ya saura kama kuliku yadda aka halice su ma'ana yadda Allah ya kammala halittar ɗan adam a cikin cikin babansa aka aike shi hakan nan zai tsinci kansa amma shi ba jariri bane a wannan lokacin sai ba jariri bane da hankalinka da girmanka komai da komai naka cikakken mutum ma ɗan shekara talatin da uku malam da karin cikakken saurayi malam haka za a tako ka sukutan kuma kowa ya yi shiru magana ma bai yiwuwa kowa zai zama it dama ɗan adam lokacin da aka haife shi ya yi magana bai magana ba ya kira sunan babansa ya kira sunan mamansa wa ya kira sunansa bai kira sunan kowa ba sai daga bayan bayan baya Allah zai halicci magana domin maganar shi mahalitta ne yadda ɗan adam yake halitta ne maganar mahalitta ne daga baya za a halitta masa magana sai a tona masa maganan ma ba za a sake shi gaba ɗaya ba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har abin ya kama harshensa wata rana sai ka kaman ba shi ba kaman ba kwanakin da ya fara koyon magana ba to ɗan adam zai tashi a ranar nan shuru ba mai magana saboda tsoron ranan kwarjinin ranan tashin hankalin ranan an kusanto da rana ɗan adam bai san ina zai nufa ba haka kowa zai zama shuru saboda ne ba mai magana ma in ba Allah ya mutum izini ya magana ba la takallama nafsun illa bi iznihi kowa na tsaye babu wata wata rai da ta isa ta yi magana a wannan ranar sai face da izinin Allah ba wanda ya isa yi magana sai in Allah ya masa izini in ba masa izini ba bai sai magana ba ko kai waye ba kai saka yi magana ba sai in Allah ya ma izini sannan za ka yi magana haka kowa zai zama a cikin wannan yanayi a wannan yanayin fayunada sai a yi kira sai a yi shela bayan kowa ga shi yanar kushuru ka san inda mutum biliyan ɗari a waje kowa ɗin magana kaɗan za ka yi kowa ya ji an gane kenan ko fayunada sai a yi kira kun san wa za a kira ya muhammadu kiran da za a yi kenan wato kafin wannan kiran akwai wasu adabu da Allah ke karantarwa a nan saboda me kiran da za a zo a yi kafin kiran an sa mutane su shiru an gane karatun ayi kowa ya shiru ba mai magana sannan kafin kiran ma saboda girman wanda za a kira ma kowa ma ba ya je sa kaya ba saboda girman wanda za a kira din sannan saboda girman wanda za a kira an gane kenan ko kowa ba takalmi saboda girman wanda za a kira kowa da lokansa ba kashiya an gane kenan ko hakan nan duka za a bar mutane kuma a madaidaicin waje a wannan yanayin ne za a kira za a ce ya muhammadu duk wanda ke wannan filin zai ji an kira annabi muhammadu Allah ku kalli irin wannan ranar kalli irin ladabi da aka yi a ranar amma ba kira kowa ba sai annabi mu annan muhammadu shi kadai za a kira in aka kira shi ai ya fi kowa jin kiransa yana jin kiran sai ya kulu kuma mai kiran nan ba kowa bane Allah ne yake kiran an gane kan muryar ba na mala'ika ba ce muryar ba na mala'iku ba ne muryar ba na wani annabi ba ne a mai kiran hadarin zatin Allah ne yake kira Zaka kowa zai ji zatin Allah ya kira masoyinsa annan Muhammadu. Annabi yana jin kiran fa ya kulu shi kuma sai ya ce labbaika wa sa'adaika Allah na amsa kiranka Allah na amsa kiranka dama arzikinka muke nema a nan duniya kuma ita muke nema a nan ma saboda na amsa kiranka ya rabbal alamin daga nan wal khairu fi fi yadayka bayan annabi ya amsa daga nan sai ya fara kirari wal khairu duka al khairi ko min kankanta al khairi komin girman alkhairin baya hannun kowa yana hannayenka ne Allah tabaraka wa ta'ala in an ce wa Allah an jingina wa Allah annu kar mu ɗauka irin wannan hannayen ne irin namu a Allah bai da hannu irin namu wannan ma'ana duka alkhairi yana iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala cikin mulkin dukkan kowane alkhairi wa sharru shi kuma sharri laisa bai zamanto ba an gane kile ka daga gare ka ba shi sharri ba daga gare ka yake Allah ba alkhairi ne daga gare ka ne amma sharri ba daga gare ka bane wannan shine cikar ladabi na bawa cikin Allah tabaraka wataala Allah shine khaliqul khairi wa sharri shine mahalicin alkhairi sharrin ma shi ya halicce shi amma Allah saboda ladabi gare shi ba a jingina masa sharri saboda ladabi an gane ko saboda menene ladabi tsakanin bawa da Allah Allah shi ya riki sharri kuma shi ya riki alkhairi amma ba a jingina masa sharri jingina wa Allah sharri da ma abubuwa mara kyau su ku da adabi ne rashin ladabi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa cikin hakkin Annabi Ibrahima ai ya san rashin lafiya an gane kenan ko ai daga Allah ne amma saboda ladabi sai ce wai zamarintu an gane kenan ko inni inni na yi rashin lafiya inni na yi rashin lafiya ko ba ga wani ko wai shi ne Allah shi ke warkar da ni an gane kenan ko shi ke warkar kaga warkarwan ya jingina wa waye Allah amma rashin lafiyan fa ya jingina wa Allah bai jingina wa Allah saboda me ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda me ilayya sa'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu saboda haka dukkan abin da yake sharri ba daga gare ka bane Allah an gane ai ko kamar yadda muka faɗa a baya wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ala ce duk abin da ya same ka inda ba inda ba mai kyau bane ba ruwana daga gare ka ne ba ruwana an gane ai ko ba ruwana to shine ladabin da annabi yake koyar mu anan sai ka wa sharru shi shabi fa leka bai zamanto ileka daga gare ka ba ba daga gare ka shabi yake ba alkhairi ne kam daga gare ka ne amma ban da sharri wal mutadi wal mutadi ko wal muhtada shiryayye man hadaita shine wanda ka shiryar da shi in dai kaga mutum ya shirya to lalle kan duba ba dubara sa bace ba wayon sa bane a'a shiriya ba ta wajen kowa tana wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala in kaga mutum akan anyan shiriya Allah ne ya tsora shi رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء شريعة بعد قوة كما يدعى الله لي إنك لا تهدي من أبدت ولكن الله يهدي من يشاء saboda haka wanda yake shiryayye shine wanda ka shiryar da shi ya shirye kenan na'am wa abduka bawanka wani bawa annabi yana nufin kansa wa abduka Muhammadu. Bawanka annabi Muhammadu bai na ya gaita gashi nan gabanka Allah tabaraka wa ta'ala. Ba wasuka tsakaninka da shi gashi nan dai a gabanka. Bawa ne a gabanka gashi nan. Walaka sannan wannan bawan gaba ɗaya ya wakitta kome nasa ko ato ato amruhu kulluhu laka an gane kenan ko bawa ne gashi a gabanka wa amruhu kulluhu kuma lamarin wannan bayan gaba daya laka zuwa naka ne kuma wa ilaika kuma lamarin sa kuma har yanzu kuma maukulun ilaika abin wakiltawa ne kuma zuwa gare ka lamarin sa gaba daya naka ne lamarin sa gaba daya ya wakilta zuwa gare ka Raka yi ba ne ba karfi ba dubara ba komai sai daga gare ka annabi yana kasance da kansa cikin zatin Allah Allah zatin Allah tabaraka wa ta'ala na'am la malja babu madogara ba mafaka wala manja babu wurin tsira kwata-kwata minka daga gare ka illa face ile ka zuwa gare ka ba ba madogara face daga gunka zuwa gare ka ba wurin tsira ba inda bawa zai je tsere face dai daga gare ka zuwa gare ka bawa in ya tsero daga sama wajen wa ya tsero in ya dawo kasan ma kasan ma na waye kaga ba wurin tsirin kenan dai daga dai wajen Allah ne dai sai dai zuwa wajen Allah dai kuma har yanzu in ka baro kudu ka je yamma Allah ma shine yamman in ka baro gabas ka je yamma shi din ne dai shi ne a gabas shi ne a yamman inda dai ba zai je dai ai ba wani wuri bane ba madogara sai dai daga Allah zuwa ga Allah sannan babu wurin tsira sai dai daga wajen Allah kuma zuwa wajen Allah kuma dai tabarakta Allah alkhairinka ya yawaita wa ta'alaita kuma Allah ka daukaka subhanaka sarki ya tabbata gare ka rabbal bait ya ubangijin daki ya ubangijin kaaba sarki ya tabbata gare ka qala sai yace fazali fazalika almaqamul mamud alladhi zakara Allah wannan matsayin da za a tara mutane din nan daga baya a kira manzon Allah ya ansa yayi wa Allah irin wannan kirarin ɗaya bayan ɗaya yadda muka faɗa a yanzu nan sai annabi ka ga wannan matsayin wannan shine matsayin al-maqamul mahmud wanda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani asa an yaba a zaka rabbuka maqaman mahmuda wannan shine wannan matsayin ai ko madalla da wannan matsayi kuma ya girman wannan matsayin wannan girma wannan matsayin ya girmama da yawa ya girmama ya girmama qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce idza dakhala alun nari nara in Allah ya gama yanke hukunci ƴan wuta sun shiga wuta Allah kiyaye mu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir masu shiga wuta sun shiga wuta wa alul jannati jannata ɗan aljanna sun shiga aljanna Allah sa da mu kowa ya tadda alƙawarin Allah dai gashi nan dai ɗan aljanna sun tadda alƙawarin da aka yi musu gashi nan ɗan wuta su ma sun shiga wuta sun iske alƙawarin da aka yi musu gashi nan dai ya tabbata ba ƙarya ba ne shikenan fatabqa آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار lokacin da mafiya yawan ɗan aljanna sun shiga mafiya yawan ɗan wuta sun shiga akwai wata zumura da ake ragewa sai zamanto akwai wata ɗan ƙanƙanin tawaga daga ɗan aljanna sun ragu akwai wasu ɗan ƙanƙanin atoyin ƙanƙanin ɗan tawaga ƙanƙani a cikin ɗan wuta sun wanzu shine fatabqa akhiru zumratin ma'ana ƙarshen jama'a kaɗan na jannar da cikin aljanna wata buka sun saura wa akhiru zumratin kuma ƙarshen ɗan jama'a kaɗan minan nada a cikin wuta sun saura ana cikin wannan yanayin fataqulu zumratun nari sai wannan ɗan tawaga na ɗan wuta sai su yi magana li zumratin jannati ga ɗan tawaga na ɗan aljannan nan da ba su da yawa ma nafa'akum imanukum ka ji wata magana ko wata fitina mai zaman kanki ma na ba ku imanu ku to mu an san mu ɗan wuta ne wasu jama'a ne na yan wuta to amma ku me amfani imanin ku imanin da kuka yi da Allah kun ga ku bai ma amfane ku ba an shiga aljanna ku an bar ku kun ji wata magana ku wannan maganar da ɗan wuta za su wada ma waɗannan sai ka tunzura ku ma da fa ku imanukum imaninku da Allah imaninku da annan Muhammadu bi amfane ku ba in ma wata al'umma ce an gane imaninku da Allah da imaninku da annabinku bi amfane ku ba to ga shi shiga janna ana ta moriyan gidan janna ku ga kwa nan ku ba ku shiga ba ma ba san ranar shigan ku ba sai ku yi musu wannan magana da zaran an yi ma 'yan aljanna wannan magana fayad'una rabbahum take sai su kira ubangijinsu wa yasihuna wa yajjuna sai su daga muda wajen kiran Allah sai su yi Allah kira irin kiran nan cikin hali kira a cikin yanayi an gane ko kira cikin hali kira a cikin yanayi saboda me wa'incan sun canzara su ma na fara ku imanin ku ya mu mun san matsayin mu dama mu dama ba aikin kwarin muka aikata ba amma ku me yana ku kun imani da Allah kun imani da manzannin ku amma an shiga janna an bar kwanan ku ba ku shiga ba in ga imanin ku bai amfani ku ba kenan suna musu wannan magana kamar da izgilanci ko da wani abu makamantan irin wannan so kuma sun ji wannan magana sai su kira Allah sai su daga murya a wajen kiran Allah tabaraka wa ta'ala shine ya dijjuna sai su daga murya su yi gunji da murya mai karfi a wajen kiran Allah in sun yi wannan kiran nan fa yasma'u alul jannati in aljannan da suke cikin gidan aljanna sai su ji wannan kiran da waɗancan jama'a nan da suke waje ba su shigo ba su sai su ji sai su ji ɗan waje za su can amma ɗan aljanna hau shiga dukkan ba suna kira su a cikin gidan aljannan bayan da su ɗan waje sun yi kira to ya tsaluna adama sai su tashi su yan aljanna sai su tashi take sai sun tashi sai su nisha daren annabi adama in sun je wajen annabi adama sai su je su roƙi annabi adama ceto a cikin waɗannan mutanen mutanen nan ga sunan sun imani amma kuma ga su su an jinkirta su ba musu hukuncin aljanna ba ba musu hukuncin wuta ba su kuma ba su shigo da su gidan aljanna ba su dai ga sunan ba san menene ake nufi da su kai ne baba man litta gaba daya ka dai ma musu ceto a cikin Allah mana su ma a watsa su gidan aljanna su ma in an je wajen annabi adama yake ni ba ruwa nan ni ba zan iya ba wannan ba matsayina ba ne ba zan iya ba in tinkari Allah in ce ga waɗansu mutane nan ya ba ni belin su su shiga aljanna a'a ni ma aljannan nan na taɓa shiga na fita Adamu ya taɓa shiga gidan aljanna Allah Allah ya sa ya fita ya sauka na je ku a sake jawo kun zan ka sauka ku ce ba za ni ba wa gairahu za a je wajen wani Adamu irin annabi Nuhu irin annabi Musa irin annabi isa duk za a je neman ceto a cikin waɗannan mutanen a wajajensu amma kowanne in an je wajensa ba zai iya ba wa gairo da wani ba da bayan shi adamu din kin shafata kin neman ceto lan a gare su fa kullum kowanne ɗaya daga cikin annabi manzo da za a je neman ceto a wajensa ya taziru kowa sai ya yanki an gari sai ya kawo uzuri kowa sai ya kawo uzuri kamar yadda zamu ji uzuran nan gaba kaɗan ɗaya bayan ɗaya shi ma ɗan kowa zai kawo an gari hatta ya tu muhammadan a cikin wannan yanayin kawai har sai sun taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yashfa'u lahum sai annabi ya nema musu ceto a wajen Allah tabaraka wa ta'ala alaka shi kenan a ga musu su je gidan janna a kai su gidan janna ta ba manzo Allah ceto a cikin su fa zalikal maqamul mahmud an yace kaga wannan wutsayin nan wanda annabawa za a je ba za su yi ba in an zo je na zan yi ceto din nan to shine wannan matsayin nan abin yabo da Allah ke faɗa asa an yam asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan shine wannan matsayin walahu an karbi irin wannan maganan shi ma dai an ibn mas'udin aidan daga Abdullahi dan Mas'udin kuma yadda aka karɓa daga Abdullahi dan Abbasin an karɓo kuma daga Abdullahi dan Mas'udin wa mujahidu ba ma Ibn Mas'udin kadai ba an karɓa daga almajirin Abdullahi Ibn Abbasin shine ma'ana mujahidu mujahidu ba sahabi bane tabi'i ne an gane kenan ko kuma almajirin Abdullahi Ibn Abbasin ne yana daga cikin manyan malamai na tafsiri na duniya bayan sahabbai shi wannan mujahid an ce ya karfi ruwayar tafsirin alkur'ani daga abdullahi ibn abbas wajen sau talatin ya karba ya sauka ya karba ya je ya dawo ya karba daga abdullahi ibn abbas ruwayar tafsirin alkur'ani wajen sau talatin shi wannan mujahidu din aga ya ce sunansa ko su'ana man ja'ala fil asmal ibarko sunansa mujahidu ku yayi wannan ku yayi yayi jihadi kuwa an gane ke yasa ake so a zaba mai ayya sunaye na gargari masu alfanu a wannan mujahidin da yake alhamdulillah ma da Allah da sunan sunan ya yi tasiri kwarai a kansa an karɓa da irin wannan ma daga mujahidu wasa karo ali ibn al-usaini ba abdullahi ibn abbas kare ba ba ibn mas'ud kare ba ba mujahid kare ba ma ali ibn al-usaini an gane shine ali zainul abidin kenan an gane shi ma ya faɗi irin wannan maganan shi ma dai anin nabi daga kakansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya karbi irin wannan magana da muka kawo a baya cewa wannan shine al-maqamul mahmud matsayin nan dai abin yabo wa qala jabir ibn abdullah jabir dan abdullah sahabin nan babbar daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wata rana li yazid ga yazidu dan suhaibu Yazid ibn Suhaib kuma wannan Yazid al-Faqir an gane malaman hadisi da ta abin ne za a kensa al-Faqir ka'idan malaman hadisi so da yawa mun karanta a baya in ka ji al-Faqir za ta samu ana nufin mana as-sufi az-zahid wani bawon Allah mai gudun duniya kuma sufi an gane shi su shi suke abbarawa da al-Faqir amma wannan Yazid al-Faqir kuma tabirin ya bambanta da abin da muke fitowa a baya shi abin da ya sa ake kiransa alfaqir Allah ya jarabce shi da karewan baya yana da matsalan karaya a wajen kukunsa na baya sai ya zamanto alittarsa kaman ya ragu an gane kenan ko alittarsa kaman ya ragu da wannan F ake kiransa alfaqir saboda bai da cikar ƙarfi kuma irin na ƙanamiji wanda zai yi abubuwan da ɗalibi yake iya yi cikakkiya kamar noma kamar ɗaukan kaya kamar abubuwa masu nauyin irin wannan kaga ba lalle ya iya ba kaga zama mai alfaqir yanzu mabukaci ne yanzu shi ko nashi la laqabin tanin yazo ba ta bangaren wancan ibarora ba saboda haka an karba daga gare shi Jabir dan Abdullahi ya ya faɗa da Yazid al-Faqir سميد مقام محمد سميد بمقام محمد وي كي يزيد كاتب جن وانا أبو أكم مطعين ننا أن محمد وند القرآن يجي فدا أسا أن يبا ستر ربك مقاما محمودا وانا مطعين ننا منذ الله كي كاتب جن وانا أبو أكم هكا كاغا yana neman an gane ya karfi wani abu da wancan sahabi wancan ya sani shi ma ya karfa kaga abin mamaki kaga karban babba daga karami jabir da abdullah sahabi ne babba amma kuma ga shi bai hana shi ya tambayi wanda ke kasa da shi ba domin wanda yake da ya tambaya yanzu dubnu sahabin nan karami ne sosai a matsayin shi jabir da abdullah karami ne amma manya ba su kyaman su karba daga karami an gane kenan ko ba su kyashi su karba daga karami irin wannan za mu gani da yawa da yawa da yawa a wajen malaman hadisi an gane a wajen malaman luga a wajen malaman tafsiri a wajen malaman fannona da dama za mu game babba yana karɓa daga karami to da lamarin duka ba na girman kai ba ne wadaka suna karɓa wadaka me ka sani me ka taba ji akan wannan matsayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yani yana nufin allazi yab'athu Allah fi wanda Allah zai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin wannan matsayin me ka waje akan haka din qultu na'am sai ce masa eh tambayan da ka taba da kai mun din nan ni ko na taba jin wani abu na ji fala sai ya ce fa innahu maqamu muhammadin al mahmud wannan wani matsayi ne na annabi muhammadu wanda mutan farko da ƙashe za su yabe shafinsa allazi yukhrijul lahu bihi man yukhriju shine wanda Allah zai fitar da wanda Allah ya ga daman fitar da su yani yana nufin fita anin nari daga wuta Allah zai fitar da waɗanda ya ga daman fitar da su daga wuta saboda manzo Allah ya shiga da su gidan aljanna kamar da wasu ruwaye nan gaba za su nuna mana har cikin wuta annabi zai shiga yana ɗiban fasinja yana ɗarin gidan aljanna har cikin gidan wuta daga ƙarshe lamarin zai kaima annabi aiki zai yi tukuru ya fito ya tinkari wutan ita wutan da kanta da kanta tana ganin manzara sai ta zame wa annabi aljanna annabi sai ya shiga sai ya ta ɗiba ya ta ɗiba ya ta ɗiba yana kaiwa gidan aljanna har sai wuta ta zo tana ƙara ya muhammadu ka fashe min mutane na ka fashe min mutane na ba ni da sauran wa'inda zan asartar da su kuma ka kwashe duk ka tattara ka kai su gidan aljanna a lokacin ne annabi zai ta tsamo mutane na kai zuwa janna sai daga nesa shaitan sai ya fara murna daga nesa ba shi karan kansa shaitan sai ya fara murna alhamdulillah fa ai ni ma yau sai na sha kuma ba zai sha ba ba zai sha ba amma saboda ɗibar da annabi yake yi shi kansa shaitan sai ya yi tsammanin shi ma hukuncin ya canza zai shiga aljanna daga nan ne kuma shi kenan kuma za a kulle gidan wuta kuma za a gaya wata yan wuta yanzu kuma shi kenan kuma alkuluda alkuluda daga nan kuma shi kenan ba maganin fita kuma duk wanda ya rage ta ya rage cikin ta kenan abadan abadan abadan la da sina fiya ahqa ba ba maganin fita kuma wanda haka Allah zai fitar da wanda ya so a cikin wuta wa zakara sai ambaci hadisan shafa'ati hadisin mana ceto fi ikhrani jahannamiyina a cikin fitar da yan jahannama daga jahannama shine shigan manzo Allah zai har cikin jahannama ya fitar da yan jahannama har cikin jahannama ya kai su gidan aljanna kamar yadda muka faɗa kuma kamar yadda insha Allah gobe kila mu karin bayani akan wannan dan jahannamiya wannan akwai safarin malamai da yawa akan su an gane musamman su khawarij suna ganin duk wanda ya shiga wuta ya shiga wuta kenan ba maganan fita wanda suna ganin manzala sallama zai ceci yan wuta bayan sun shiga wuta suna ganin wannan maganganu ne masu rauni a wajen khawarijawa an gane kenan ko amma maganan ya safawa an gane kenan ko abinda ahlus sunnah wal jama'ati suka tabbata a kansa an gane ai akwai sahabbai da dama wanda su ba sun fahimci makamanci irin wannan maganan amma daga baya sun dawo ila mu kawo tattaunawar wasu sahabbai da suka yi tare da wasu wata rana wanda wani sahabi ya tatta wani sahabi wata rana ya da lecture zai same shi a Madina manzo Allah sai yake fadin irin waɗannan maganganun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai zai fitar da wasu daga cikin wuta kaza kaza kaza a kai me kai ka ga wannan maganan me ya kai ka ga faɗin irin wannan maganganun ta sai ma me ya kai ka inkarin irin wannan maganganun Ita, to kai da kake wannan maganan baka karanta abin da Allah ya faɗa a cikin ‘yan wutan ba ne? Kullama aradu an ya kurju mina o ailu biya ba. Duk sanda suke kokarin fita sai a mai da ku. Da wasu ayoyi irin wannan sai ya kawo wannan zalunta din. Ita, wai kai ka kosan abin da ko Allah ya ba wa manzo Allah a sa an yi ba saka rabbuka makaman mahamudan wannan makaman mamula ba ni abin da kake da shi a kansa ita al-maqamul mahmudu da Allah ke faɗan nan ai shine ikradul jahannamiyina shine fitar da ƴan jahannama a cikin wuta wannan shine al-maqamul mahmudu shi kuma wancan sahabin da garba sai ya dawo daga wancan fahimtar sai ya kawo kan wannan fahimta an gane ai ko za ka manzo Allah zai shiga jahannama zai fito da wanda duk suka cancanta ya kai su gidan aljanna sai dai kuma wanda kuma a zartar tabbata kansu su kuma za su dawoma cikin gidan wuta Allah kiyaye mu nan zamu dakata insha Allah sai Allah ya kai mu zamana gaba sai mu dora inda muka kwana Allah kiyaye mana imanin mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharrin duniya da lahira barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah ya ji kan malaman mu da shahallan mu Allah ba mu albarkar iyayenmu Allah ba mu albarkar malamanmu Allah ba mu albarkar shahannanmu bakacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana rama Allah ya mana gafara Allah ya yanta mu gabarin azabarsa Allah ya biya bukatun mu na alkhairi masu neman addu'a a wajen mu Allah ya biya bukatun su bakacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba mana azumin mu Allah ya karba mana ibadodan mu Allah ya karba mana addu'o'in mu Allah ya ruska da mu lailatul qadari bakacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bizzati wa bi sifati وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وسادنا لعمل الإنسان انظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارزل كل من إلينا أسنا وجازه أن الجزاء الأسنا بالمصطفى الشفيع يوم المشر خير الورى من قلق فيه بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاج بالخير لنا وأمما أقول أن وادعك أن كاما سسنا داجد Allah ya sa su ko su da gaggawa Allah ya kiyaye lafiyarsu Allah ya kiyaye rayuwarsu Allah ya kiyaye mutuncinsu lokacin manzo Allah Allah ya kubuto da su Allah ya kubuto da su Allah ya kubuto da su albarkacin wannan wata albarkacin wannan mazauni abinda albarkacin abinda wannan littafi ya kunsa a cikin haƙoƙan manzo Allah sun Allah ya kwato su da gaggawa ba tare da wani kuɗi ba albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya kare mu da karewansa ya kiyaye mu da kiyayewarsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين